أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markas ahadu suna jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da talatin ga watan hudu shekara 2021 a karatunmu na jiya muna cikin tafsirin sotu fatir muna sotu fatir na ganin tsaya aya ta takwas ta tara kai aya ta tara muka tsaya lokaci lokaci sun sha Allah yau za mu tashi aya ta goma kayan na zuwa tambayoyi daga cikin tambaya ta farko iya maganar ibrahim ne da kace da yawa ya ce sallah bayan da asar iya masallaci ya huta ya je ya arula ya dawo zai iya yin nafila bayan da asar ya tabbas aka yi wani ba matsala komai ya yi wanda yake da magana na nafila cikin karaka sai ke da sabanin malamai wajen yin nafila bayan da asar su da shi ma dai abin da ya shahara ne in ce akwai ruwa yi tabbatattu wanda suka tabbatar da raka'a biyar ta tabbata bayan da asar ko da kuma dai da kuma kai masjid tana zaman kanta duk lokacin da ka shigo masallaci a kayan ka zauna za ka yi wannan raka'a biyu kayan ka zauna idan babu dahin komi sai ta biyu wadda iya magana akan wannan yawwa mai kokari da ya zo masallaci an ƙare sallah kuma ya koma gida cikin dare ya tashi a yi magana za a yi sallah biyu a nan za a yi ta farko tawaga ta farko bayan isha zuwa izibi da za a yi a wake kuma tawaga ta biyu ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu da za a yi dole ya magana idan an zo an yi wannan tawarkon babu wata nafila in babu nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatukum min al-witr ku sanya ƙarshen sallar musulmi da zama wuturi kuma ya ce lafiya da fiye da babu wuturi biya da zai wuta kenan bayan wuturi an kai amma idan an kai mai kokari ne wannan bai baka hujja kai wata wata tarawih ko wata biyu akwai nafila wadda annabi ya tabbatar da ita kaulan wa fi'lan taraka biyu bayan mutum kenan in ka tashi kana da kokari kana iya aure raka abin kana iya ta'awar tunda raka ce ta baka amma raka ya tabbata ya tabbata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka ɗaya da wani izi goma sha ɗaya raka ɗaya da wani izi goma sha ɗaya to kake na haka kokari ne da kuka shiga cikin wata na biro da babu su kana iya raka abin wani kai su doguwa kai mu bari ko aba ka ganin ba fara ba kai ko ka suna kuma baka shigo can ba ba ke ta zai muti ba kenan abin da yake an mutum yana da kokari in ya yamalle da ya tarawu ya wuturi to in ya dawo in har iya da niyya maimakon ce ya zo ya tawaga ta biyu ya wuturi sau biyu kai ya yi ya furamta sau biyu to wanda ya raka a biyu doguwa bakin abin zai iya amma awa biyu zai nawa zai na iya ta ba hana ba wallawa ala sai ta uku ta ƙarshe ke zan kwanta ta maganar shi da gaske ne wai maganar ana budget na aikin bayi a daren da ta kadar eh abin da ta budget fi ya fi kula amuran hakimikin wannan ne cewa a daren da ta kadar ake yin budget da abin da za a misali daga bana zuwa bari ya zuwa a daren da ta kadar ke ake yin misali wanda zai mutu da wanda zai aski da wanda zai talauce duka abin da za a yi rasu kwana ta shekara an ce a ran da ake da abin da za a yi na shekara a ran da ake bajewa kuma a gaya ma da kuka abin da ke ciki abin da za a yi a bana wannan wacce aya haka take karantarwa a bayan wannan kwata ke na taimake mu a samu cikin na kwarai ci gaba ana bismillahir rahmanir rahim man kana yuridu العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يهود
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا Allah subhanahu wa ta'ala na ba mu labarin cewa duk wanda iya neman ɗaukaka yake so to neman ɗaukaka takan sa mutum barin hanya ko rike wata barna ya ce ai shi wannan burin da ji yake sai a san zai samu to in har girman kake so to kaka kake so duka tana hannun Allah kullu lahu malikal mulk tutul mulka man tasha wa tanzi'u mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khair ala kulli shay'in qadir duka abun hannun Allah shi mallaka shi ke badawa ya mishi ya dauka kafin da tarya kenan kada neman ka maka saka bar hanya da abin da ya hannun Allah yake a koma gare shi إليه يسعد الكلم الطيب kuma kalmomi na gari dukkan wani azkar da za a hudu yana hawa zuwa ga Allah mala'iku aiki suke da duk Allah ya san komai komai na kai magana amma kuma da na musamman masu ɗaukar aikin bayi suna nuna zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka da ce wani amalu sali bai rufau aiki na gari na malaman tafsiru suna ci ana yin aiki na gari ke daga amwana yake yake daga ita wancan magana ta kwarai kalmar kwarai ko kuwa cewa da shi ma aikin na gari Allah ya daga zuwa ga shi ba da wanda ba haka tun ba walladina yamkuruna sayyi'ati lahum azabun shadid Allah ce waɗanda suke kulla makircin mugu a kullum su kullalla shi mugu ma shi makirci ba daga addini ana baka masu ibadu to in Allah na tabbatar musu cewa tattalin azaba mai tsanani wa makar ulai ka ko ya ko ko masu makirci in dai akan addini ne ko kira zuwa ga Allah sun yi makircin sun kare amma makirci ma na ce ko ya ko ma'ana zai lalace duk su cin ma buru wajen tutar da addinin Allah ga da kai
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب asali dai Allah subhanahu wataala ya halice ku mutane daga ƙasa daga ƙasa annabi sallallahu ya bayani Allah ya ba mu da umarnin doko ƙasar ce amma daban-daban wuri daban-daban aka gama ta wannan matakaiya da Allah ya bi ta yi tarsa zuwa karfakar kenan zuwa ɗin ladin dole bayan da matakaiya a jika ta ta tafki da zama baka ta yi tafki ta yi yabki ta yi bushe duka da yawan abin da aka bi matakaiya da ƙasa aka bi kayan abusawa abusa ma baban adam rai kin wannan haka Allah ya tsara daga ƙasa asalin ƙasa a cikin yaban da ba cewa wannan halittar adam daga ƙasa daban-daban ita ta kawo asalin tamun canjin mutane kala zuwa kala ja da baki da wari da masar-masar da wane ne da mai kaushin hali da mai tauran di a nan ce daga nan ne asalin canjin launin ba da wani abin bayan wannan ya ce bayan ya halarci adam daga ƙasa suma mai tufafatin kuma aka mai da halittar daga dubban wani suma ja'alakum azwaja kuma sai mai da abin sai an gamu armi sai da mace wata halitta ta mace wata halitta ta namiji duk wannan Allah ya bayyana abin da ya so ke yi kuma iya da ba aka komi asali dai ba cikin adam ta ƙasa ka shi ƙasa inda Allah suna da cikin kowa da ƙasa kuna kautu kana yawo ga wani zuru a cikin gari kana yawo ba wa ba kai ba kaka ba kowa kuma ta yawo kuma asan da na fiye da yau babu alaƙa ba koyin babu alaƙa ta ainihin babu ta daga saka wani kwan Allah ta kashe kiwon Allah ya nima Allah gare mu yin ta wannan dai asali ga shi Adam Allah ya yi kowa kan sai ya halarci kuma matar Adam din daga cikin shi aka yi matar shawa Allah sai bai damu kuma yanzu lutufa azwaji yanzu kuma sai an gamu na namiji wata halitta a cikin namiji wata halitta a cikin mace to ba haka Allah ta yi shi sai a gama za a samu iyalai da na kaka sauransu a yanzu don kusan allah iya da iko kan komi za ka abu harko kada da musamman iya iko komi adam kada aka samu ta a cikin shi cikin namiji aka bai da biyu sai allah kuma a sakar tafiya zan karshe ma sai ya halicci isa daga cikin mace kaɗai kuma wadda kuma zamanin ma allah sai ya gama gani haka da cikin hikimar shi allah ce haka allah tsara karshe ba na bane gama gama ya dole ka haka ya so yanzu kuma gashi aka da ciki sai daga cikin mace kuma ba da mijin ba can da ayi mace daga cikin adam kuma aka yi namiji daga cikin mace kuma ita kadai haka Allah yana abin da shi duk wanda ya baka san kudura ta Allah Allah bai iko ne akan komai yace wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi to wannan ya mai da mun azwajan yanzu sun maja'alakum azwajan العثيمين حدثت تعلق بالعلم تو يجي وما تحمل من الانثى ولا تضع الا بعلمه cikin da za a roƙa da aiwa da za a yi kowane da ƙashin ilimin Allah yake Allah sai mai ta ɗauka a cikin ta ko me za ta yi sai ce wa ma yi wa min mu'ammar wa la yi wasu min umri illa fi kitab wannan halitta da Allah ya san ciki eh an ce na halitta gane ma mace wani miji ne shekara nawa zai yi yaushe za a yi shi bari shi za a yi ya zo duniya yanzu an yi ƙara mutu a zai ko an yaye shi wajen bayan yaye mutu ko ya warta duk ba abin da ba a yi Allah ce da wanda za a ma tsawon rayuwa a cikin wannan halitta da Allah yi da wanda za a ma gajeren rayuwa kowanne illa fi kitab yadda a rubuce a rubuce kuma an san kwana nawa zai wata nawa zai a ina zai duk komai shi a rubuce da ba ila fi kitab yace inna zalika ala allah kuma kuma wannan al'amari a wajen Allah abu ne mai sauki duk wannan labarin zama to abu a rubuce a wajen a cikin mahfuz Allah ta bi
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
yan uwa kullum daga kullum ana wata aya idan ka lura kullum Allah yana yanke ma ɗan adam hujja ta wani abu zaba da maka ga wani abu nan wanda a rayuwarka kana iya lissafi daga irin wani abu zai wani ana magana misali an yi program komi Allah ya program komi ya rubuta kuma ce a cikin wani littafi da mutum ya ganin jihar jihari a to duk wani aikin da da a littafi guda wani littafi kaza kaza yanzu yadda dai ba ɗan adam ya masu littafin memoir da aiki da za a cika ma'aikata cikin gidan wannan da takardu da dosi dosi na cika takardu wani gidan da shugaba ɗaya har sama wala a kile a ɗan kasa da jin kasa da mai gadi ya sa aljuna a juka da kurta duk da frosin gaba dan adam zai zo ya yi wani ma'aikata ya programin ka tun da babban har kwanta mu za ka haɗa shi ko na wata programin wannan ɗalin ne ke ba na wani ta Allah ce maka zai kuma abu ne mai sauki kwarai wanda kai ma ita kai a wajen ka irin abinda ci gaba da baka wani ilimi za ka yi abinda da a littattafai da ka tare a wani guda za a zo a ɗan wuri kaɗan da kai ba kuni duk labarin gaba da ita kai kuɗi kuma a gani a karanta in na ji ne a ji in na karantawa ne a karanta in na gani ne a gani ba la yana baran duniya da dukkan kuma kada shekara nan kai da kubi da zaka da abin da muka da wani ya mutu wani ya mutu ga wani kada ta wani ga wannan mun gani wani ɗano ne ya ji ba labarin da abu ne ma kada kallo kada shi ba ga dama ta ɗauku gashi kana zai bari kuma da Allah ce zai tare koyi a zuwa a gwada ma a suna kada ba mai wani mutum da bai an wanda ya rubuta ya filme koyi to Allah ya rama su martini da jimawa ba sama tana filmar su tana yi tiri tana Allah ta kama Allah cika mai imani kuma wannan mamaki dan adam an gano cewa yardar kawun ya yarda akwai abin da a nan a zuwa wani turudi a wurin imajin ta wuce a wurin ko kuma da a samu imajin abin da aka yi za shi ayyuka ya abin da ta bura musu kun wani a samu imajin ya ji zan bara wurin zaka ta ya ce ka kuma shiga wurin duk mutum ka da hannun adam da yake da ta kusa akwai akwai ta banka a wurin za a samu ka Allah ya mutu da Allah Allah ya komi cewa wa ma yastawi al-bahran التي هذا عذب فرات سائق شراب وهذا منه مجاج التي تكبيو باتا زوا ديا نعم تكون بيو ko ruwa biyu yace hada azabun furat wannan ruwa ne mai dadin sha teku ce amma mai dadi mai shayuwa kuma yace sa'ibun sharabu wajen sha ya huta cikin dadi wannan dadi suwa ta kuci suwa ya ce wa haza min nujat wannan kuma ruwan gishiri ne ba wanda zai maka zai gane su wata zuciya su wata zai gane su wata ne ka je da shawarwar ta bugun kasha makarawu yake makarawu ya sarki makarawu ya makarawu yake shi kishi wani kara kishi wani kara bai shayuwa yanzu za ka iya minti goma da hankalin ka shawar da kuma minti biyu da ka magagata shi da dan ba ya shi ba dan asha ta wata kima daban Allah ta shi kenan ta yi komi ta gishiri da ta ruwan daɗi kowace zama kan take ba ta da alaƙa da juna amma duk wanda ya kun kowace yana ta wamin kullum ta kullum na hamar tsariya amma a kowace shi allah halitta yake za ku ci nama kihi nama fresh sabu kul lahi ba inda ba ki a teku ba a ruwa dusu wanda ke daɗi ba inda ba ki kuma ci nama lahi wanda hikima allah ke a kowane allah ya halitta shi ya ce bayan kun ci nama lahi lahamun tsariya وتستخرجون الفدية تلبسونها كما كنا ردو كايا أدو لولو زبر تلو مرجان كان سكان تنوروا ما سس أداو يا إنجينير يا أداو دا أروا أنا سام أروا زبر تل إن دا سكان أبدا سام أشكروا أكون أنا سام yace dole ya ci awin Allah yace wa tarfulga fi muwafa zaka ga alfulk babban jirgi na ruwa za ka ga al'ummai ba ka iya keta ruwa shukun ya tafiya kawai duk girman shi ko a sama ruwa ke bai rufe ba mu iya keta ruwa ya hutu ba dole ayoyin nan ya ce mai tabtabu mai fadari allah ya wannan baiwa ya hore muku teku tana ɗaukar kayan don neman cimma fadala ta allah ta yi har a yau babu hanya ta kasar da baiwa ta allah ta ni'imar allah da duniya wanda yake zuwa wani yankin kamar jirgin ruwa hanya ce da allah wadda ɗan adam ta kai amfani da garin zuwa nan kullum kuna yawa kuma aka kuna yawa kuma ana ba ku damar buɗe abu a kai da yawa a ce ku kwanan a jama'a a masa kakarar da sos jirgi guda ya tsaye hanya ya samu matsala iya ɗauke da tan dubu ɗari biyu da hamsin ba tan ɗari ba ba tan ɗari biyu da hamsin ba tan dubu ɗari biyu da hamsin jirgi ne guda kuma amma zai keta ruwa ya kilo dubannin kayan aiki a wata kama a ɗauka a kama kuci kana da makara kana ci abincin da aka yi a china ko a india allah ke ya ce allah ya wannan don ku nemi fadala ta allah wa la'allakun ta shukuru a da nuna abin ne kenan don ƙarshen al'amari don ku zonto masu godiya ga allah allah kamcin masu godiya
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير نعم Allah dai da ake kira a kadata da ibada shine yulijin lail fil nahar wa yulijin nahar fil lail ke sanya dare a cikin rana wa yulijin nahar fil lail ya sanya rana a cikin dare na bani wata ranka ga dare ya cinye rana bangan har an gaba ta sha biyu daga wata ran dare ya dauki awa goma sha wata ran ita rana ta bi sha uku wani wata sha hudu wanda shiga wani wannan canjin lokaci duk wannan aikin Allah ne sai ke ta mana sakhara shamsu wal qamar Allah shine sauƙaƙe muku rana da wata ya tsakhiru su gare ku ku cin more su dan ana kira mu ɗan duniyar zagayen rana duk rayuwar mu tana da alaka da rana ba gani kaɗai ba rana muke amfana da ita duk wani yanayin mu na rayuwar mu daidai da yanayin mu rayuwa nan duk da alaka Allah tsarin da ya mu da rana eh ya gore mu cin more rana ya ce da watan da rana kullum ya jari ne ajalin musa kowane iya ta iya inda yake duk girman rana a inda take tana da orbitkin ta falakinta inda Allah ya sa ta kuma ita ma kewayawa take tana tahiya tana tawaki a inda take kuma ba ta rusawa shi ma wata an mai wuri shi inda yake zagaye duniyar tamu shi duniyar mace wurin zagaye shi shi wata zaman satirgin namu mu ne yake zagayawa e rana ta kullum kowanne ana ce ya jari da ajalin musamman kowanne iya tahiya gwalgwadon wani lokaci da Allah ya ambata ɗanwa babu wani abu da Allah bi majere ba koma mene ne iya da lokacin da ya ƙare aiki su ma rana da wata akwai lokacin da zai zo sun ƙare aiki sun tsaya Allah da ya jiro waɗannan ni'imomi sai ce zalikumullahu rabbukum wannan mai wannan aikin shine Allah wanda kuma shi ne ubangiji mahalicci mamalaki zai kira ku kada da da ibada shi ne mai wannan aiki ba wani ba wallazin da da'una min duni duk wanda kuke kira wanda ba wannan ba Allah ba malikul min tamir ko nan ki tamir fata fara da take lilibe ɗan da biyu Allah ya buga misali da misali da biyu da abu na uku a cikin da biyu akwai nakir akwai fatir akwai itimir duk da duk abin yana buga misali ne a cikin ɗan da biyu kurin Allah ya buga misali guda me fati ɗan zare da yake tsakanin wannan gurbi na da biyu shi ne fati me na fi duk abin da biyu wani ɗan ɗan gurbi ɗan tashi daga nan ke tsoronwa wani ɗan tashi ke na ba ɗan ƙaramin gwada da ɗan ƙaramin kuma duk da biyu ɗan da biyu sun same shi ya gani a bayan shi na ɗan wani gurbi ɗan ƙarfi shi ne nadir shi kuma ƙiƙilir wannan fata fara da take da likitan da biyu don dai misali ne na cewa ba su mallaki komi ba ko wannan wannan fakara ba ta tare da biyu Allah ce ba yace in tad'un yace in tad'un la tad'un wa aqu walau sami'u fatajabu lahu idan dai ne yace in ma har kuka kiraye su abin bauta wanda ba Allah ba ba ta ji ba ba ta jin addu'a kaddara masu jin su ji ko wala ta wala sami ku masu da jabo da ku ko sun ji ba ta biya muku ba amma Allah shi ke kira ni ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib amma ji mu tar idza da'u wa kashfa su duk wannan Allah kira ni ka zo ka tambaya ba Allah kada shi ka zo ka tambaya ba kan da shi eh wa ki amsa mai matsala bukata duk da shi cikin matsala ba Allah ba wannan Allah ke Allah kirari yake da kira shi ba kuje bambancin Allah da abin bauta na banza eh tabbas Allah shi alƙawarin Allah ne ka roƙa ba illa kuma lokacin da Yesu zai ba iyawar dashi lokacin da na iyawar dashi da banza shi dai alƙawarin Allah ne na masa addu'a yace bayan yace an ga muku ba sa ji in ma sun ji dai ba sa karba muku addu'a ku kuma ce wa yau mai kiyamata ta furu da shirki kuma gobe kiyama za ku tsina mutum su karya ku duk wata ba sai sun bitirce mu ba mu dan da da mu sun ja musu bala'i eh kun bauta musu za ka ga ba ku bauta musu ba kai da ganin gobe kiyama za ku kafirce musu ma za ka kafirce da kafirce shi ka duk shi kun ga mallaka Allah sai a wani ba za ka kasa guji an tsina mutum haka da Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai ba ka labari na gaskiya kamar goni a kan abu Allah ya yi shi ne khabir shi ne wannan labari
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نعم نعم ومن جي بيدي داما كان كرا bauta samun Allah abu Allah shi kaɗai ya ka gama shi da kowa dole abu da jode don suke tsammanin wani abu ne wa yake so Allah ya so a mashi in zai amfana da shi shi da lati ya yi wa nasu an tun fuqara ila Allah ya ku mutane Allah kiran gaba da yi kowa ku ne mabukata a wajen Allah ku kuke bukata kuna bukatar ci kuna bukatar sha kuna bukatar komai na ba ba ku ɗaya na rayuwar da yake hannu yau a ce da ruwa a nan wata ƙasa yake ya yi ruwa ya tambayi ƙasa na ta ba da kila a muku ruwa a ƙasa ko ya tambaye ta tabata uzurin tsoro an shirka in kada ka yi tsoro nawa zai biya tsara shi wuzo ne shirka babu allah shi ke kare shi shi ke zubo da ruwan hudu sai komai shi babu ana haɗe da wani ke ku kuke bukata wannan ba mu wacce misali iskar ma da ke shaka tun da shirka wannan ku shan kai kan waje labarin ruwa waje labarin indiya kan corona oxygen kin da kake shaka a dubu shekara ka kwanan dubu na kan shaka ba san ka shaka ta ba suka ta wuya a yadda kaɗan an kama wasu ta ɗan suka rumashi ya wahala cewa ke yanzu oxygen kin ma an sare da bututu dubu ishirin da wani abu har yanzu zai bai isa ba abin ya gagari indiya ita kuma indiya suna cikin masu kuɗi a duniya amma a ce abin ya gagari iska cikin ba ta da wadatar ta ita kaɗan ce ita kaɗan ce ka ɗan ƙara maka ɗan kaɗan ce ka ɗan ƙara ka ka kaɗan duk ya kai shi kayan nemo a sa a sa a baki a sa a tusa musu dan idan shi kaɗan dinin shakata muke abin musamman shakata musamman abin zan da shakata a fara da shakata musamman shakata ba zan mutum da shi ba abin da Allah mishi daga shi ya ya ya da ya wa da ta mun batacci wannan wata ce ake neman neman da ake ta kada kuma da kadan ce ake zuwa da kadan ce da kurun Allah cikin sanar su ba da ta nan kurun sai ka kwaso su goji iri da azutar waye iri suka tsewa ce ya waye sai an wacce zai to kan nusu dan kai ya nan washi iska ta kirkiri da ta banza da kwarai a ciki abin da ke ake amanarsa wannan iska zankin ita ke nuna amani ya tace Allah maka abin tace a cikin ka ya tace ka cikin amani ka zuro banza wannan shi maka zama male sai aka ce annabi ke ce kakka busa a cikin abinci kakka busa a cikin ruwa tambayar da mutum ya zama maka abin da ke busarwa guba ce guba ce ke zuba wa ciki an ka shaƙa a wani kake tsayawa ce jama'a wani sauran guba take zubowa guba ce an ka gaba ruwa ce ruwan ruwan malala ce ba a yanta ba a santa guba take zubowa cikin ka ba ka sama wani fara Allah ke baka ya ce Allah ce ya ku mutane ku ne kuke bukata a wajen Allah kuma wanda kuwa da ƙalilin hamid Allah mawada ce bai bukata a wajen kowa kuma Allah alhamid Allah cancanta ya goye abin da ya kamata mu a Allah haƙƙi ya shirya ne shi ne alamin da yabo cancanta da yabo idan muka iya kuka kirce ma Allah Allah iya da haƙƙi a bi shi al'amin don haka da Allah shi إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز كما إن ذا بغانو الله جليل أحمد بك الله جنفوا in ya sha yuzuhibukum wa yati bi khalqin jadid Allah in yaso duk duniya gaba daya sai ta shiga zama guda sai ta shiga gaba daya ya ka samu ta kullu dora sama kasa in ga dama ka buri dora ko kura ko zaki dora ko mi dora dora in yaso sai ta shiga gaba daya Allah ka kuwa ya ka samu ta dora ya kula ka ku ka ku ko kuma shara haka duniya mi shawara mu sai duniya mu zamna akwai zaka yi zaka yi haka kuna maka maka ma'ana duniya an san ko adam da mun muna rayuwa haka wata kuma ba ka da ba zai ka kuma ba da ka shawara da ka shawara da Allah bai shawara da kowa abin da suke yi shi ya ce in ya so sai halaka da mutane gaba daya ya kawo sabon halitta kula dora kuma ce ma za ka ala na da aziz kuma yin haka ma Allah ya halaka ku gaba daya ya ka sabuwa muna ba ne mai sauke bai gagara Allah bai sauke wa Allah ku yi tsoron Allah kurkuku
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
ولا تزر وزرة وزر أخرى هذه القوة التي وتري باتا أوكر لجي وتري kowa a gaban Allah ba wa nan Allah kowa kayan shi ya rushe shi kowa iyar da shi da haka Allah ce وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يمنع منه شيء inda wani zai gobe kiyama da kayan aiki kayan zuri kayan shuri zai bukata iyawa uba ne da tawa da kaga dai kai a duniya ɗana ne na kwarai na kyau zama tun kana yaro kaza kaza kaza kaza kada ka kada kama maka da rage miliyoyi haba ta haba baba zan da barka zan da barka haka da ce liman sulhun min akhi ummi wa abi usayba bani kowa mu ne kana ne ma a zama a ce to ka ka kama taka da kana magana a nemo wani to ya kai kasa da saka ba da kana magana za a nemo wani wani zai nemo wani to shi ya kama nashi a hannu sai ko sai nemo wani amma kowa ta kashi ba mai ɗaukan ba na yaunuka mai baka zuwa da kayi wani wani da kama na idan ka san abin da ka ɗauka a to daga cikin adalcin Allah bai kama kowa da lahin kowa da ɗa da uba da uwa da kowa kowa na shi ne sai ma rama ta Allah idan ɗa da uba rahama ɓangaren isari da abin da ɗanka yi na ƙwarai ana sama cikin zarinsa amma ban da zubin shi rahama ta Allah ɓangaren lada aikin da ɗanka yi na ƙwarai na za a gama shi cikin an alaci ya gama mizanu ya gama hudu da ba kada da ana maganar kafin ana waye ake ba a wa wani da abin da ka yi Allah ya kawo shi Qur'ani za ka rasa da abin da kana yi baka ya samu kai daban da rima kana rima kan wani yawon amma da abin da yi annabi ta Allah ya gama aikin da ka bangaren alkhairi da abin da ya amma shari shari da kanshi akwai inda ake cewa da misali irin masu bude misali gidan giya ko wani gida na sakarci ne gidan karo gidan mori kai gidan da gidan aikin banza dan kai gada to wannan shi ne kai da naka shi da nashi a cikin kwarki kwaba shi da shi amma kai ka bar dukiyar lahiyayya ta halak don ka yaga wannan ce ita ta shagiya ba rubuta mata zuri shi shi na rubutawa akwai masu wani ya mutu ya suna shagiya wala ba ruwan shi kai shi kuma sange ina ba shi kuma sange ba su suka lalata ta shagiya ba ruwan kuwa zikir su yi ta shawa ya ce shi na ƙarƙarcin Allah duk kama da laifin wani amma alheri ne wani Allah ya ƙaddama amma zan iya ƙarƙarcin ba haka mutum shi da alheri a bayan shi kaga shi ne shaidu da kuka daga bari in wani shi ne ƙarƙashin wani ake magana ta irin wanda Allah ke ƙaddarawa sun zo ta hanyar ba a rubu ya ce wasu ma an wuta ne saboda wasu zo su irin zane waye ta layi aljanna waye ta shiga ta ba sa ɗan zane aljanna saboda ɗan zane kafin shi dushin mai ya ta zaka da wani ayyuka shi ana ce bai kawo da yawon shi kuma shi ya zana ɗanɗana shi ya zana to kuna hada a nan saboda sallama ya ce ya ce da sabbin zama da sabbin zana yin zana abin shi bayan wani haya a nan ya ce ɗan zana bai da alaƙa da yawon shi so za ka yi matsalar mutane an sa mutan da shi wani shi wani mazana ce iya tuba ko ya ce mai iya tuba iya tuba da zai tashi aljanna zai ce maka yi to idan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan Allah subhanahu wata'ala ya gawarta ma mazinaci laifin zina ya sa sashi aljanna shi kuma dan zina a lura ji masa aljanna wa shi kullum da ta inda za a dirki su kuwa su ne shi eh su ne shi su suka shiga taka ko to an ce shi ce wanda ya shiga takal in ya tuba za a tattara kashi aljanna shi kuma can ma kun haka kai wani aljanna shi ma wanda shiga takai to ba ki Allah ya wanke shi zai ji aljanna kuma shi kuma annabi kuma ko shi shiga aljanna ka san shi ne ba ka tsaya Allah bai zalunci wanda Allah ya kaddara su ta wannan hanya haka Allah ya kaddara ba da amma wanda ka samu cikas ko dole ba da Allah ka ba Allah yadda kowa shi da aljanna shi aljanna sai ka dan ana cewa wani ahli bai da ba shi ahli bai da ko sharri ko ka ga shi a wuta kai aljanna ba ruwan Allah wai ubanka wai ka kai wai wallahi ba maka don komi ba maka don komi da ka don komi kai waye ne Allah kurbi in aka rubu da Allah ta kafu annabi ke kira ta Allah ta'ala bai yi ta kan kuwa kan ku zo lahira da suna ba yi babu alwala da kakamar shi kamar ne ka kanka ka yaki da kwarai Allah ta rike mu kenan Allah ce wala tazir wazratun wuzra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai daban wa in sanar musukalatu ila hamiliya la yuwallu sha inda wata mai yawan kayan zunubi za ta nema a rage mata Allah ce ba a ɗaukar mata da kowa ba a rage musu kowa ya ce wadda kwanan zaɓon ba kuma wannan komi kusan da shi ba da da uba ne uba da ba ne ko kuma wani wadda kwanan zaɓon ba ce kowa ta ɗaukar shi da ba ya ce ina masu dundurin da zai na kusan a rafon bilagani kurin kai dai na muhammad mutum mai wazi kana gargaɗi ne ga masu tsoron allah da ghaib na cewa ba su ga allah ba suna tsoron shi ko ba duk inda suke suna suna cikin tsoron allah suna bin dokokin allah wa qamu salata kuma suna tsaye da sallah tsaye da sallah ya ce ba su lura ba suna suna tsaye da sallah wa man tazakka dan haka duk wanda ya gyara ya yi na kwarai ya tsarkake kan shi fa innama yatazakka li nafsi ya gyara ya tsakar don kai shi amfanin kai shi zai kuma ga Allah ba kuma wa idan lahi masir an ƙa'ida kowa kana so ba ka so da na kwarai da na banza za a tattara a koma ga Allah shi gaba وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور نعم التي وما يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات dukkan misalai ne jawabin sahihi da dumi hankali ya ce ba sa zawa ɗaya da makaho da mai gani haka ba sa zawa ɗaya tsakanin duhu da haske haka ba sa zawa ɗaya tsakanin inuwa da rana haka ba sa zawa ne tsakanin raye da mutunci wani misali da ake bugawa tsakanin mai imani da mara imani ba sa zawa daya din da ka buga kowanne bambancin tsarar ne a bayyane yadda wannan abin suke a bayyane don haka ya ce inna la yusmi'u man yasha Allah shi ke jiyar da wanda yake so ji mana nawa astuwa ya ji ya wamma an tabi musulmi mafi kuma in an tabi lalazi kai ba ka iya je da wanda ke cikin kabari mana wanda ya mutu kuma kai matsayin da kuma zargin ba ruwanka nan ya zo da wani magana masu al'adar sallasallan lokacin da aka zo bada an kashe manya-manyan kore shari'a mutum saba'in da jagororin kurum an sarar salama ya je ya barbe an ɗoko su an je wa cikin wata rijiya saboda wani kuri a cikin mutane an je wa cikin wani rijiya bayan kwana uku ta mazara ba an yi badar a daɓa yi ya yaki bai koma bai gudu wani bai gudu an aka buga aka buga tsayawa ke yan kwana uku gari ba wani ba na zai biyu baya ba gudu buski bayan an yi badar an kai tabi ya tsaya ba ta sai da kwana uku bayan kwana suna nan suna nan ko su sai ya hau ya yi da mara ya hau sai suka bari shi sai suka yi tsabacin wannan gada wani wannan rijiya sai kam sunan wane wani ɗan wane wani ɗan wane ya kam sunan maimaita wani ya ce فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا mu dai mun samu alƙawarin da Allah mana ya tabbata da gaskiya ku kun samu alƙawarin na wuta na zabar Allah shi umar ya rasulullah za ka rika ma gawa magana gawa ta harwa ne kana magana ai wannan na cikin tana ta namiji namiji da ci kabrigo yace umar ya ce baka yi sabbacin abin da take biya musu annabi amma me ya ce ce allah ya raya musu a yanzu don musu wani gorin su ci kenan ra- wata rayuwa ta musamman aka tada su ji don a horon su mun samu alkawarin Allah na tsara da ya bamu ko kun samu nan tabbas ku samu kenan nan annabi bai je da shi kabul haka ne mata ce ba shi da shi nan karin magana ne wanda ba shi da ban imani bai wa imani haka Allah ya shi wata ka ba ka fada kun in anta illa nazir kai matsayin ka kuma gargaɗi ne kai ba kawai da musar ba kuma sun imani a kama ka an zo kai batun ba sun imani mutum ka zane a kama ka zane a na kuma gargaɗi ne kuma Allah shi gaba إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير na'am in anta illa nazir matsayin ka kun kai mai gargaɗi ne inna arsalnaka bil haqq bashiran wa nadhira alaka tabbatarwa cewa kai Muhammad mun aiko ka da sana mun aiko ka da gaskiya kuma kana mai bishara ga wanda ya bi Allah ya bi abin da Allah yake so sakamakon gidan aljanna wa nadhira kuma kai kana mai gargadin ga wanda ya kanka da gidan wuta dan haka wa wa in min wa in min ummatin babu wata daga cikin al'ummomi sun gabata illa halafiya nadhir ya samu mai gargadi ya dan haka ba kai bane ba haro wa in yukazzibuk faqad faqad kadzaba min qablin in kai a yanzu sun ce ƙarya kai ta kai taka ai ba gare ka haro ba al'ummomi kahin su wasu sun ƙaryatar da manzannin Allah kuma ka ce magana hakan haka suka zo gurin hannun gaban zafir mu manzanni ne a'a ja'atum rusulun bil bayyinati wa bil zubur wa bil kitabil munir wata kamar mahimmanci annabawa hakan suka zama manzanni ne kuna abin masu iya a su ma wancan manzannin Allah ce sun zo da hujjoji da hujjoji sun zo da abin da ke tabbatar cewa wannan manzanni ne daga Allah sun zo da littattafai da littafi mai haka musu hanya duk da haka aka tsare da su to kenan kai me za ka da su wannan haka sun Allah take da ba kai kanka aka fara ba yace bayan wa'annan manzanni sun zo da hujjoji da tattawayin littafi ma haska musu hanya an yi kira kun ba yarda ba alata sun ma haska da dina ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود
kawai duk wani Allah iya bayani maka mutane kamar dole a kun hama Allah ce a kamun wannan a ji hankalinka ba duk da aiki maka hujja ne ba duk wani wani bayani da Allah ke alam tara anna Allah baka gani mutane baka safar cewa Allah shine anzala min as-sama'i ma Allah shi ke saukar da ruwa daga sama a shi na kalke ko sun ma hartun da dina kafaru fa kai fa kan da kira wa'annan manzanni da suka zo aka yi ta kira sun zo da hujjoji da mu'jizoji amma aka karyata da ce daga baya da ce muka kama kafurai da azaba ce fa kama fa kai fa kan da kira ya ya imana ya ya kamun da na musu dalilin kawo ce su kuma da ba fada samu da mutane da ba ya fada inda Allah ya da su alam tara shin baka sani ba anna Allah anzala min as-sama'i ma Allah shine ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi samarat mukhtalifan alwan fa akhrajna bi da wannan ruwa da muka saukar da sama muka hudo da tsoron iyan itace mukhtalifan alwanu iyan itace iri-iri ja da wani da masara bula-bula tsawo iri ga sanar ba abin da ba iyan itace kura da wannan dabino dabino kura irin sojiya su iraq sai a ba ka iri daban ɗanɗanar shi sama da ɗari ɗari allah iri ɗari ɗanɗanar shi daban ko kamar daban daban daban daban daban daban ya san abin sa kaso dabino ganin irin irin irin irin kuma duk dabino ne ba shigo ba gwaiba kwakwa mangoro da sanar wanda su ɗaya ne inabi zabi iri iri ga sanar ya ce nau'i ce launi daban-daban ya ce wa minar jibal judan bidu wa huma Allah ba sai a ɗaya da shi ba a dutse wannan dutse wannan Allah ne akwai dutse mai zane bidu wa huma wani hori wani ja wanda ya ga wata bidiyo suka yawo wannan abu a yau iya nan cikin wani bangaren china haka ce zuwa za ka yi dutse ne amma da masara masarar zane abin da wani iya nan kuduwa su ne amma zane abin sha'awa da wani kaban kallo kan barewa cikin barewa da abu kuduwa su ne ya Allah ce a dutse ma ci dutse ma la iri iri masu zane da baki baki da gwani da ja ya ce mukhtalifun alwanu su ma duwatsun iri iri daban-daban nauyi da daban ya ce wa garabi da su ya ce da wari-wari da jaja da bakin kiran gravure sud kinin sud din kuma Allah ya yi yi akwai ya ɗaya da ce ya hada da wani yace min an-nas wad-dawab wal-an'am mukhtalif al-alwan wa min an-nas wad-dawab wal-an'am mukhtalif alwanuhu kadhalik إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
yawan mun ji wannan zane da Allah subhanahu wa ta'ala ya na kala na iya itace na duwatsu na kodu sai ce maka wa minan nasu su ma mutanen haka a cikin mulmar iri nan da ja baki matsala matsala ba da iya da amma ma da kalmai kai ka zare iya da banka eh mutanen ma ce haka su ma daban-daban Allah yace wadda wa su ma daban-daban ne eh in ka dauka dabba dabba guda irin da ka ka bare ka tare ne ka dauko sauran akuya zakoki damusa kowace ma su ma daban iri iri daban-daban kowace Allah ke ya ce sauran dabbobi wal an'am da dabbobi a jimurci gaba daya ya ce wal an'am da dabbobin mana ni'ima sa akuyar dan akuyar rago turkiya raƙumi da raƙo duka su ma saniya ga suna su ma dai ga suna iri Allah ce da ya ce maka wa minan nas wadda wa wal an'am mukhtalifun alwanu kadhalika kai su ma mutanen da dabbobin da dabbobin na ni'ima su ma launi iri-iri daban-daban yadda aka yi na wancan itace daban-daban da duwatsu su ma mutanen da dabbobi haka da kanta da kai Allah yana abin da ya so duk ya ja mu haka yawan musamman girma Allah subhanahu wa ta'ala duk wani ayoyi ne na Allah ya wallahi ayoyi ne mutum su girma Allah girma Allah wallahi da har ƙarshen ayar Allah ce innama ya kashar ba min ibadiyar ulama kurin wanda ke tsoron Allah a cikin bayan shi wanda yake masanin abu masani na ce malamai suka yi ne malamai malamai na ƙura'ani wanda san Allah shi shi tsoron Allah na Allah abu ta ajiyar ruwa kusan Allah na abubuwa yadda ya halitta kaza dole ilimi ne ilimi ne kada ta ce a ilimin da kake na siyasa da ilimin sanin abu mutum ilimi ne sanin Allah don wanda ya karanci abin da kyau ya yi kowa sanin girman Allah shi sa abu da kusa tsaye kai abu ma ta kala abu sama sama duk wanda ka samu labari na wasu halittun Allah na wasu ayoyin Allah udur Allah a cikin su nan jan hankali ne sanin wa'annan ababe kina wanda yake tsoron Allah cikin bayan shi wanda ya san Allah ulama maluman to ilimin ka baka kawai eh ilimin Qur'ani duk mai mai ilimi da ya san ilimin ya san Allah shi fa tsoron Allah Allah ta muke ita inna Allah azizun ghafur haka Allah magwayi ne kenan abin da yaso ke yi kuma ghafurun ne kuma mai gafara da bayan shi Allah gafarta
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ƙwarai Allah ce innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjun zatan tabu Allah ce wa'inda suke karanta littafin Allah na Qur'ani a karanta ba kuma karanta kyale ba ai aiki yace wa aqamus salata kaji ko sun yi aiki sun tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kun ba marauta bane ba suna ciyarwa wani abu daga cikin abin da Allah ya asara ba ce gaba da duka ba wani abu daga ciki gaba da duka gaba da duka gaba kuma kuma kana mura gaba da wani abu daga ciki aka ce ba duka aka ce gaba da wani abu daga ciki Allah musu wannan yabo suna wannan aiki sirran wa alaniyatan su ba da aboye su ba da aboye dan haka Allah bai zargi ba aikin koye wani hiri dan ga hiri akwai wasu da wani lokaci abin da yake bukata dan da kasar wasu suna zama don hadashi su ko zai mutu ya bukata hadashi na ce ma bari a jima tsayawa ta shi ma bana kashi ba kuma lokaci yin wani yin aikin wani iya sa wani yin halaka na kai dai babban abu abin da zuciya ka lokacin da kai aikin alkhairi idan mu zuciya ka kuna so da yawa zai zama to a hilin ne idan wani na boye na gaba labarin mas'alar wanda ya shi muka wani abu na alkhairi wani ya koyi da shi annabi ce duk wanda ya wani aiki in mutum da za a baka lada kamar kai dai sabon zai wanta nan kai ne wani koyi da kai annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka ba iya zamane wasu musulmi sun zo cikin matsala ta talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi wa'azi ya wa'azi akan a taimaka musu wa'azi da ko akai ba su kara ka ba so ake aya mun aka ce ke wani sahabi Allah mai karfari tashi ta gida ana zamanin na wazi sai je kwaso na a cikin hannun shi sai ta gaji a gaban da sanamu ya aiki kenan ya hara badawa da suka je aiki suka a kenan bukata ake a kawo haka wani tashi ya je kawo riga mai abinci nan da nan hega ba ga biyu ta kaya daya ba ga kaya daya ɗaya ta abinci annabi ya murmushi dariya bakin ciki ya bata ne annabi ya murmushi dariya ya murmushi halin da ke cewa man sanna sunnatan hasana lahu ajru ajru man amila ba shi wanda ya sunanta suna kyakkyawa wani ya aiki irin aikin da a bayan shi za ba shi lalata duk wasu da aikin da shi ana ta wani aiki na kawo ba ka suka kawo ka bida ba ka suna ba aikin alkhairi ne ka gana ba Allah annabi ya misali kan shi shi cikin hannu kawo amma da ce duk wasu kawo ne wannan bagar da aka gaba daya iya da kawo shi kada na hili ne ko sai ka duk abin da ya yi uwa a yi kokarin aiki da zuciya kurum ka duba zuciya ka kurum sai Allah ya yi kowanne ya ce waɗanda suke ai suka ce da suka cire ce da dukiyarsu sun rawa alanitar a ɓoye kuma a hili amma ya ce menene yarju tizar da na tafi suna neman kasuwancin da ba a asara ba tsawa kasuwancin lahira ba tsawa ba amma Allah ya asara a duniya ake kashe a kashe a banza kai asara yanzu yan waka jiba yan walarin duniya a siyasa sai ka zo ka kashe kudin ka ta kashe kashe ɗaya rana a jiya shugaban fatarka a mai wani makici a zuwa kama ka da shi yadda ne ka duk da ka kashe abin ba ka taru duke ka hadda ba shi ka ba da ka ba da don ka sami dubite a zuwa ka ce gaskiya ba kai kamata a ba wani kamata a ba to ba ka tara ba hakkilan ka kai da hakkilan nawa kai ka mutu da kai da su ba da ka an zo kai tunani ba a akwai kamata wani gaskiya yi ka ba wani to kai wanda kai ya kai abu ya ba wani kuma da kai ya ambashi akai hada ba kaka hada mun ka tijja ya kai mun da kuma ka mutu to a hada ake sai ka tawa ma ka tawa ma da mun ne ya rana ya kamata shi gon barkin ya kore ka amma shi Allah ba na kan ba a zuwa ce ma Allah wani wani ba kaza Allah wani kaza mutum ba zai ba ga ba Allah Allah kai ya san kuma haka ma zai kuma ka hada kenan Allah kamata a yi dan shi نعم Allah ta dake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته